بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hudu ga watan daya shekara ta 1442 hijiriya wanda ya dace da 24 ga watan takwas shekara ta 2020 daidai miladiya muna darasi na goma sha biyu aya ta arba'in da biyu a cikin suratu alhajj a cikin wannan karatu namu da muke gabatarwa wannan masallaci mai albarka na shek jafar mahmud adam rahimahullah ta'ala da ke sabuwar gandu a birnin kano nigeria insha Allah ta'ala yau za mu tashi a inda Allah yake bayani kuma yake rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan har an karyata ka da manzancin da ka zo da shi da sakon da ka zo da shi to an karyata wasu ba kai ba sai kai hakuri kuma dama wannan ita ce sunna ta gaskiya idan an kawo ta ba kowa yake karbanta ba sai wanda Allah ya masa rabo Allah ka samu cikin masu rabo ta an faɗi gaskiya mu yake da ita
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير Allah madaukin sarki yana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kada kai bakin ciki ya kai wannan manzo anna haula al mushrikin lalle waɗannan mushrikai sun karyata ka fi ma ji'tahum bihi min inda rabbika akan abinda ka zo musu da shi daga ubangijinka tabaraka wa ta'ala suka kau da kai suka ƙi bi abin da ka faɗa to kada ka damu daman mutanen annabi nuhu ma sun ƙaryata nuhu haka mutanen annabi hud sun ƙaryata shi mutanen annabi salihu sun ƙaryata shi mutanen annabi ibrahim sun ƙaryata shi mutanen annabi lut sun ƙaryata shi mutanen annabi shu'aib sun karyata shi mutanen annan musa ma sun karyata shi duka waɗannan annabawan gaba kidiya da nuhu da hudu da lutu da salihu da ibrahim da shu'aibu da musa duka annabawa ne da sun riga manzon allah sallallahu alaihi wasallama zuwa to su ma mutanensu sun karyata su da abin da aka gaya maka to an gaya waɗancan كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساهر أو مجنون ألا أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وإن يكذبوك إذا حسن قريتك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود hakika kafin su kawun nuh sun karyata nuh samudawa su ma sun karyata nasu annabin haka mutane annabi ibrahim da mutane annabi lut shine allah tabaraka wa ta'ala da yazo anan istaghna fi adin wa samud an zikril qawm da yazo kan yace ad da yace samud bai ce qawm ba saboda mai in kun lura ayar cewa kazzabat qablahum qaumun nuhin sai ce qaumun nuh amma sai ce wa'adun wa samud bai ce mutanen annabi kaza ba kun ga qaumu nuh sai aka ce mutanen annabi nuh maimakon ya ce mutanen annabi salihu mutanen annabi hudu a sai ya faɗi sunan mutanen kawai limada saboda abin da suka fi shahara shi kenan a duk duniya in ka ce adawa an san su in ka ce samudawa ma an san su saboda sun fi shahara wato da wannan suna wato da suka shahara shi akan zalunci da suke sai Allah ce wa ashabu madiyan bai ce wa qaumu shu'aib ba alhali ashabu madiyan din ai sune mutanen shu'aib amma bai ce wa qaumu shu'aib ba sai ya ce ashabu madiyan ashabu madiyan afwan saboda su suka fi su suka fara ƙaryata annabinsu alayhi salatu wassalam ala ashabil aikati akwai ashabul aika waɗancan su suka riga waɗancan shi yasa aka fara ambatan waɗannan wato ashabul madiyan akan ashabul aika Allah ce wa kudiba Musa ba kai ɗaya bane an ƙaryata Musa ma وكذب موسى duba nan Musa irin da ya sha wahala ya sha gwagwarmaya da mutanensa a riwaya ana cewa da wahala ka ga annabin da ya sha wahala da mutanensa irin annan Musa amma ƙarshen abin da suka yi masa yahudawa kenan suka ce ƙarya yake a'udhu billah suka ƙaryata shi banu Isra'il da ba dukansu ne mutanensa suka karyata shi ba amma a gaba-gaba a cikinsu akwai fir'auna da shi da mutanensa to amma tun da babban su ya karyata shi sai a cewa kuziba musa fir'auna shi ne jagoransu ya zo musu da ayoyi ayat wa dalalat wa bihat allati tadullu ala sidqihi ayoyin da suke nuni akan gaskiyarsa shi annabi Musa amma wallahi sakamakonsa shine duk ayoyi da mu'jizozi da ya kawo sai suka kareta shi to shine Allah ya bayanin abin da ya samu waɗannan mutane yace fa amlaitu lil kafirina nayi jinkiri wa kafirai thumma akhastuhum sannan na kame su na kama su fa kaifa kana nakir kalmar nakir ismu masdar ne na bimanar inkar akan ce an karto ala fulanin fi'lahu a larabci wato yayin da ka tsoratar da mutum ka hana shi aikata wani aiki sai aka ce an karto alaihi fi'lahu in ka zajar dinsa fa kaifa kana nakir daidai ke da fa kaifa kana inkari alaihim ka bincika ka ji yaya hanina da na yi a gare su kalmar amlaitu daga imhalu ne ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim manzala na cewa inna allaha la yumli lizalimi la yumli lizalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu Allah yakan yi jinkiri la yumli da amlaitu da fadinsa la yumli li zalimin wannan hadisin yana fassara mana ayar Allah yana yin jinkiri wa azzalimi macuci maha'inci duk wanda yake mai zaluntar mutane Allah yakan yi masa jinkiri ya daga masa kafa ya bashi lokaci kai ka ce fawa ce da shi karfi ne da shi hatta idza akhadahu lam yuflitu har sai da Allah ya damke shi to kuma ba zai kubuta ba babu wanda ya isa kuma ya kwace shi wannan ta sa za ka ga azzaluman duniya suna ta zalunci suna ta fajirci su kulla abin da suka ga dama su kwanci abin da suka ga dama kawai ka tuno da wannan hadisin inna allaha la yumli lizalimi hatta idza akhadahu lam yuflij mutum zai iya shekara goma yana fashi da makami ba kama shi ba mutum zai iya shekarunsa gaba ɗaya na kujerar siyasarsa yana zalunci Allah yana kallonsa ana hura masa jiniya yana azabtar da mutane ya ɗora gilas a kan hanci ya yi zage-zage duk rashin mutuncin da zai yi saboda yana ganin cewa su suke da fawa su suke da mulki bai san akwai wanda ya fi kowa fawa ba shine Allah kuma kaga kujerar dan adam ai kujera ce wacce take mai ban tsoro da abin da mutum yake ga zai yi saboda ya samu wata dama kafin ya hau kujerar ai wani ya hau ko ba ka bane yawwa wani ya hau ya sauka ko mutuwa yayi ko esfaya yayi ko kuma sauke shi aka yi ko ba ka bane ba to kai ma kuma za ka sauka ku kyale su duk sai ta kawo dokokin da za su kawo za mu kafa kaza mu za mu yi kaza ai za mu yi kaza duk ku zama musu duk ku ba su lokaci duk abin da aka yi shi akan zalunci akan cuta dan neman biyan wata bukata ba dan tausayin mutane da jin kayinsu ba lokaci ne inna allaha la yumli lizalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu shine Allah ce fa amlaitu lil kafirin thumma akhastuhum fa kaifa kana nakir nayi jinkiri wa zalimai sannan na damke su Allah ce akhastuhum yi amfani da me wato al akhd damka kamawa wadannan mutanen da suka kare ta annabawan su annabawan ba su gaggauto musu da azaba ba ka duba dai matsayi da daraja irin na annabi ya yi wa'azi ya yi wa'azi amma wani ya zo ya ce ƙarya yake suka kyale su suna kallonsu suna rayuwa da su ko ba ka wani ba ko don sun fi ƙarfinsu ko don bayan da za su yi da su ko kuma dai sunnar Allah suka jinkirta musu daga bayan Allah ya musu kamo akhza azizin muqtadir duba kai mai hankali irin inkarin da ubangiji ya musu da ya zo ya musu irin kamun wasu aka kashe su da iska fa kullan akhadna bi dhanbihi Allah ce fa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ardha wa minhum man aghraqna inji Allah wa ma kana Allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun ai duk sun gama shedancin da suka yi sun gama duk yadda suka yi annabawan suna kallon su suka kyale suka zuba musu ido Allah tabaraka ta'ala ce kowanne daga cikin su waɗannan mutane suka kare ta annabawa mun kama su da zunubin su akwai wanda muka danna musu tsawa aka baza su da tsawa ta tsitsinka su akwai wanda Allah ya saukar musu da iska wasu tsawa wasu iska wasu nitsar da suka su aka yi a cikin ƙasa wasu a cikin ruwa wasu aka yi kisfewa wasu aka yi ikhraq a ruwa aka halakar da su da ƙarshe Allah ce ba mu zalunce su ba ko ba ka bane kansu suke zalunta gashi nan kuma Allah yana nuna mana ba ga corona ba ta zo ta kwashi na kwasa wallahi wallahi in abubuwan nan suna faruwa kuna lura ku sa ido ba mu ce ba taɓa ƙasashen musulmi ba ta taɓa amma so aka fi duka su aka fi daga duk da ƙarfin mulkinsu da isassu da bindigoginsu da samfurin skat ɗinsu da haɗa-faɗan da suka yi ta yi da munafurcin da suka yi ta yi Allah ya tura musu wata mutuwa a rana ɗaya sai mutum dubu ya mutu wani dan uwa ya kira ni a can yake cewa yace wallahi da motar ɗiban shara ma na ake ɗiban gawakin mutane a Amerika za ka mutu a gidanka iyalinka ba za su iya taba ka ba tsoronka ake ji ko ba ka bane haka suka yi ta mutuwa ka duba kafirci dai irin na waɗannan mutanen Amerika Ingila ina ne amma da kansu za su yi a koma ga Allah ya addu'a an sha kashi kar ku manta da karfin su ma kar ku manta da mulkin su kar ku manta da isan su magungunan su da waye da likitocin su da kwarewar su da technology sciences din su da waye waye sauran su su da kansu kace sun sallama su ba san yadda za su yi ba musulmi ma sai da suka tausaya musu wani a lokacin da ake tsakiyar wannan abin corona nan wani babban mutum babban mutum ne a nan kasar ya ji wani karatu da ne ya bugo mun waya ake ya ce mala Allah saka muku da alkhairi kuna ta kokari muna jin abubuwan da kuke Allah ba kula da ya ce gaskiya ne abin da kuke faɗa malam babu maganin wannan abu irin mu koma ga Allah ya ce wani bature ya gaya masa yana tambayansa yaya kuke a can sai ya yi dariya sai ce to mu in ta mana haka kukan in kun zo Allah kaɗai ya san abin da za a rage suka ce a lissafin da aka yi afirka wannan cuta sai ta fi mugun ta'adi da barna afirka saboda ba mu da gata ba mu da magani ba mu da likitoci ba mu da wayewa ba mu da kaza ba mu da kaza sun gama calculation din sun gama lissafin su sun yi duk abin da za su yi Allah kuma ya ce a'a damunan daram daram da taimakon Allah ta'ala kuma muna nan muna karkashin kulawa Allah akwai wani likita ma da ya fito shi kan nan uwa ne ma dan kasa wallahi tallahi sai Kano ta zama cibiyar bala'i a duniya kaza muka ce ƙarya kake yi wallahi sai dai bakin kai sa rubuntun kashi yana nan lafiya kalau ga muna muna ta harkokin banna ma matse mu da kuka yi ana lafiya lau za mu yi tarkokin Allah zai kare mu da taimakon Allah tabaraka ta'ala ba mu ce babu ba akwai ta kashe na kashewa ta kama na kamawa amma mugun nufi da ake da tsoratar da mutane da gigita su da faɗan maganganu har a shiga rububiyar Allah abinda zai faru jibi gata nan da wata biyu wata uku wani har ya zauna wai shi ya iya calculation wai shi dan boko ne wai har an faɗi wai adadin wanda za su mutu za su yi wanga makaryatan banza makaryatan mutu an yi magana wai ba ku san me ke faruwa ba ba ku san duniya ba ku da ku san duniyar ga duniyar ya ta kare mu babu wani abun da ya wuce a cewa mutane su bi dukkan ka'ida da doka su kama Allah amma a tsoratar da mutane a mantar da su Allah kurin ma sai a nuna ba Allah aka nuna ma ba Allah ma an nuna ma to waɗanda kuka kama din su ma sun ce sun gaji ba za su yi abu to ya za ku rama mu da Allah ina faɗin wannan ne saboda maganganun wasu ne yake fassara wannan abubuwan bayanan da suke yanzu ka ji shiu yadda ka an shuka dusa muna nan muna roƙon Allah kuma shi ya kare mu kuma shi zai daɗa kare mu su duniya zaman lafiyanta shine ta bi gaskiya ta bi Allah ta yi addini ko da ku duniya ta ce addinin ƙauyenci ne mu dai za mu ta faɗa addini shine wayewa Allah ya ce mun yi musu jinkiri muka kama kafirai sannan muka kama su a wata ayar akhza azizin muqtadir fa kaifa kana nakir laqad kana inkari fadi'an hawla hayatihim ila ila maut mu inkarin da muka musu inji Allah inkari ne da zai kai su ga mutuwa kawai rayuwarsu ta rugurguje ta rushe aka jefa su cikin zilla suka suka fada cikin hawan so mushrikan makka ya kamata ku dau izina ina mutanen annabi lutu ina mutanen annabi salihu ina mutanen annabi hudu ina mutanen annabi shuaibu ina mutanen kaza ina ashabu madiyana ina ashabul aika ina mutanen annabi musa yahudawa yan taurin kai suna ina Allah ce duk mun kama su ku ɗauki wa'azi idan ba ku yi haka ba kuma hanyar da suka bi ita za ku bi kuma za ku bada cikinta bayan wannan bayani da yake dauke da mummunan ƙarshe ga waɗanda suka ƙaryata annabawa Allah tabaraka ta'ala kuma sai ya biyo da bayanin wato ƙarshen dukkan wata al'umma a zaluma jama'a ana zalunci na'uzu billahi ana rashin tausayi ana rashin jin kai ta hanyoyi daban-daban daban-daban daban amma Allah yana kallon kowa inna rabbaka labil mirsad wani burinsa ya samu dama ya murkushe mutane ya danna mutane shi ya sama amma ya manta cewa za ka yi sama ne idan kana rayuwa da mutane ai ina ce duk fafar da mutum zai yi zai yi ji za a yi masa jiniya za a yi masa wane ne zai ji shi wane ne inda mutanen da yake mulka ko to in duk ka kashe su fa za ka mulka aljanu kana abin da kake ne da bezar waɗannan mutanen to kaga ka kyautata musu shi yafi amma rashin tausayi rashin jin kai a hada baki da ku ai ta kashe mutane a ƙasa kurin burin ku ku ji ƙasa ba ta zaman lafiya suna zaune suna kwance a gidajensu miliyoyi suna ta gita musu ana kashe wasu kuma innocent wanda ba su san hawa ba ba su san sauka ba su kuma nan suke samu in an yi hayya hayya an yi rudani an yi hayaniya to su kuma nan suke samu amma a zauna lafiya shiru to su kuma kaso su ta mutu da waɗanda suke rike da ragamar mulki da makogoran mutane walwalarsu ta rayuwa abubuwansu na yau da gobe suna hannunku a matsayinku na jagorori mutum kawai sai ya zauna kullum abin da yake lissafi ya zai gina kansa kuna yaƙi kuna neman mulki ko ana so ko ba a so wani lokacin ku zuba kuɗi ku nema wani lokacin ku zuba ƙarfi ku nema wani lokacin ku yi amfani da tsoratarwa ku nema wani lokacin ku sa a kashe mutane don ku samu kujera wani lokacin kuma ku je ku yi ƙarya wa mutanen kirki ku yaudare su su zaɓe ku bayan kuma kuma ku zama ku ne kun zalunci ba ku da tausayi ba ku da jin ƙai mutane suna mutuwa don yunwa ba su da abin da za su ci asibitoci ga sunan sun zama kango sai kudaje sai wari ba magani ba likitoci ba gado ba katifa ko fanadol ba a ba mutane babu babu makarantun gwamnati duk sun rushe ruwan sama ya ɗaye kwanukan ciyawa duk ta tsoro sun mutu sun zama kharab kun kashe jami'o'i ana ta yajin aiki ba ku damu ba saboda duk yayanku suna ƙasar waje kun kashe jami'o'i inda 'ya'yan talakawa suke karatu ba yanda za a bar jami'a ta zauna lafiya a ƙasar nan ta shekara goma ba a yajin aiki ba sai an zunguru malaman jami'a suna faɗa akwai alƙawurkan su da sun fi shekara ashirin da an rattaba hannu an sa hannu ba a cika musu ba kuma duk wannan fa hanya ce da ake bi in ba ku sani ba a kashe federal universities a kashe su a samar da private masu kuɗi su buɗe jami'o'in kuɗi duk shine wannan manufar da kuke gani shin wannan yajin aikin da kuke gani ana yi a jami'o'i kurun wasu ne waɗanda sun isa a ƙasar suke murƙushe abubuwan su hana jami'o'in gwamnatin tafiya su lalata gudanarwar jami'o'in don masu kuɗi su buɗe jami'o'i na kuɗi dole ku talakawa ku yi ta tura 'ya'yanku su yi karatu a wannan jami'o'in kuɗin wanda bai da kuɗi kuma ya zauna shi kenan watakila zama dan fashi da makami ko ya zama barawo ko kuma ya zama bayan da zai bai da ilimi yanzu duk yajin aikin nan da ake a jami'oyin abinan private ai ba sa yi ba sa yi to kawai shine shimfiɗa kuma ku tambayi masana za su gaya muku saboda najeriya ne ma take ta zama jari hujja ne ma take ta zama mai jari komi na kuɗi komai na kuɗi wutar lantarki a sayar da ita a mai da ita ta kuɗi asibitoci na kuɗi sun fi yau in dai kana da larurar rashin lafiya to kawai ma gwanda ka nemi asibitin kuɗi ka je ka biya kuɗi a biya ma bukata ka amma asibitocin gwamnati sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai likitoci masu kishin ƙasa masu tsoron Allah masu kishi su zai ba da gudunmawa amma ba kayan aiki ba kayan aiki amma na kuɗi suna da kayan aikin da asibitocin fadarar ma ba su da shi duka wannan shine manufar a bude wasu hanya su samu kuɗi yanzu a ƙasar nan akwai masu kamfanoni da su suke yin suke yin kaza ko wani abu na abinci ko wani abu na gini ko wani abu dai haka na amfani su a ƙasar su suke yi su kaɗai kuma sun zabga wa mutane tsada a ƙasar kuma sun haɗa kai da manyan jami'an gwamnati sun hana a shigo da waɗannan kayan da sunan ƙasa ta dogara da kanta amma suna shaƙe mutane saboda me ba me wannan kayan ba me yin wannan kayan sai su amma ba za su bari a shigo da shi ba don kana samu competition in kana yi a nan ƙasa in wani yana yi ya shigo da shi kaga wanda ya fi sauƙi talaka zai siya to babu ma babu ma gashi nan misali abubuwa ba sai na faɗa ba abu kaza abu kaza abu kaza sama da shekara goma sha buhun kaza yana nan yadda yake yaƙi yanzu misali buhun siminti naira dubu biyu da ɗari bakwai a katanga ɗaya sai ka share buhu talatin yaya talaka zai iya gina gidan da zai kwanta ya kare kansa daga ruwan sama amma fa duwatsu suke zuwa suke faskara na Allah suke nikawa da 'yan abubuwa da suke sawa da sauransu dole shekarar shekaru sai yadda suka ga dama za su saka buhun sukari buhun fulawa buhun kaza buhun kaza da waye sauransu amma muna da damar maki yanzu a ƙasar nan muna iya noma abin da za mu iya ciyar da kanmu masara kai bari ba ku misalin masara wallahi idan za a taimaki talaka to ba sai mun je mun siyo wani abinci a waje ba masarar da muke da ita a ba mu kuɗi mu yi kamfanonin sarrafa masarar mu mai da ita fulawa mu mai da ita garin biski mu mai da ita kaza mu mai da ita kaza ya ishe mu ci abinci har mu ciyar da kasashen nan na kusa da mu su Nijar su su Togo su Ghana su waye wallahi duk mun fi su arziki amma takin yayi tsada ba za ka iya noman ba yanzu yau buhun taki daya yuriya ko indiroma ake cewa ya kai naira dubu goma sha shida da wani abu ko dubu sha bakwai ka gaya min ya talakan da yake ƙauye bayi da wata sana'a sai noma ina zai samu wannan taki wanda gonarsa sai ta ci wajen buhu ashirin talatin arba'in ya zai samu wannan dubu goma sha bakwai nan akwai wanda ya kai kusan dubu ashirin buhun taki daya wanda da kayi zage-zage far ka watsa shi duk ya kare a gonar to ka gaya mu ina magana taimakon talaka hatta dan gwamnatin da aka ce na gwamnati ne yau wanda aka ce a sai da shi dubu biyar dan talaka ya samu ya watsa gonarsa ya zama kusan naira dubu takwas dubu tara sun kashe kamfanonin gwamnatin da suke yin takin an kashe su da gangan abin ya rugurguje abinci yanzu tsada ina magana ne akan zalunci fa yawwa tsada shinkafa yau kwano ɗaya naira dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin kwano ɗaya ta shinkafa masara nawa ake sai da ita naira ɗari biyar zuwa ɗari biyar da wani abu kwanan masara ɗaya in ka je ka buga ta a turmi in ka ci za ka samu rabin kwano sauran duk dusa ne gero koko da kunu da mutane za su sha wallahi ga gare su abubuwa sun yi bala'in tsada masifa ba yadda wato subhanallah ba abin da za a ci ɗazun nan wani mai kifi ya zo da safe yana zagayawa zan fita na ce kai kawon gani ko zan samu na dan buɗe baki yana saukewa ya ɗaga ɗaya na ce nan wannan ya ce dubu ɗaya da ɗari bakwai na ce rufe ka ƙara gaba kifi ba ƙwaya ɗaya ba kifin da ake zagaya da ana sayarwa naira saba'in naira tamanin mata suna saya ɗari ɗari biyu naira dubu ɗaya da ɗari bakwai wallahi yau ɗin nan da safe malam ban gaya ma ba za mu je unguwa ya ce to malam dan kai ne ba da dubu ɗaya da ɗari biyar na ce a gara gaba kifi ba kwaya ɗaya ba kifi irin sadin nan da ake yanka naira dubu ɗaya da ɗari kaza ina talaka zai shiga amma masu hali suna cikin ni'imarsu suna gina gidaje masu tsada har yanzu ba a daina kashe kuɗi ba garin nan in ka fita garin nan za ga motoci na fitar hankali ran taba ran taba na miliyoyin kuɗi su ci abin da suka ga dama su hau abin da suka ga dama su gina abin da suka ga dama talaka kuma suna mutuwa ‘ya'yan suna karatu inda ba ‘ya'yan talaka suke karatu ba asibitoci ba asibitocin talakawa ake kai su ba makarantu ba na talakawa ake ba to ya kasa za ta gyaru komi bip ake komi komi da kasa ne an dade ba shiga wahala ba ma irin wannan lokacin da ake ciki masara sai da ta waye gari an neme ta ma an rasa gaba daya to gashi damanar ta zo barin daɗa ƙara muku kuma da wani zalincin majority wuraren da ake noma a nan arewa inda ake samun masara ake samun kaza su kuma duk an ji an cinna musu 'yan tada kayan baya 'yan ta'adda sun rike bindigogi sun hana kowa fita zuwa gona kana fita harbe kaza ba a yi noman wallahi da yawa yau bana arewa ba a yi noma ba inda ake noma abincin a kawo ya samu saukin saboda haka in dai ba wani taimakon Allah ya ba to abinci sai bala'in tsada bana saboda da yawa jihohin Katsina Zamfara Sokoto Kebbi waɗannan suna cikin manyan wurare da suke bayar da kayan abinci mai tarin yawa ake shigo da shi nan Kano Jigawa Kaduna Gombe ina da sauransu to duk ba su noma ba daga nan abatuwa ku tambaye masu harka abatuwa wannan da kaina na je na yi sobe don na san zan yi wa'azi na faɗa harawa ta dabbobi bari muku misali harawa dabbobi kun san kaikai irin na dabbobi da ake kiwata dabbobi ko na je nema aka ce malam babu na ce ya babu ce to ina za a samu malam na ce me faru suka ce inda ake yin harkar harawar ake kawo ta can wajen dajin su zamfara su kyabbe su sokoto din nan ne su ne sai su yi tirela ɗari a damana ɗaya tirela ta fi ɗari harawa kwanson wake waye da sauran sai a zo a yi ta sai ana kiwata dabbobi a samu dabbobi a yanka a cinama suka ce to yanzu a wurin ne aka cinna yan adawa suka ce da yawa dilolinmu masu kawo mana wannan kayan abincin dabbobin duk an kakkashe su saboda haka amfanin babu gobe dan Allah wani yana so ya je abatuwa inda ake sai da abincin dabbobi ya fada da ilimi ne wannan mun ba da gaba nace idan har dabbobi ma sun shiga uku to mu kuma ina zamu shiga abincin dabba fa babu a can suke noma masara a samu dusa a kawo a kawo wane a kawo da wani sauransu babu duk wanda yake kiwo zai gaya mu kuma da gangan ne kawai an ba mutane kawai makamai suna can a cikin daji suna zaune da an fito a kashe mutane saboda ana da wata manufa akwai zaluncin da ya wuce wannan daga nan zuwa katsina bai wuce tafiyar awa ɗaya da wani abu amma wallahi kana bugawa da mota yanzu awa ɗaya da wani abu kai sai ka tsaya dan akwai inda baka isa ka tsallaka ba in ba ka ba kuma za su tsallakar da kai amma mutane suna nan suna shiga NTA network news suna ta ƙarerayin suna ta bayanansu ana musu jiniya suna kwance iska ta AC tana kada su suna cin abin da suka ga dama suna kaza yanzu an bude tashar jirgin sama za su fara fita su je su shakata corona ta gigita za su tafi su je su huta a kasashen waje mu kuma na an bar mu da bala'i bayan bala'in da corona ta jawo mana kuma aka zo aka bunka mana yaki da fada da kashe yan uwanmu da rayukanmu ga kuma tsadar kayan masarufi abinci tsada man fetur shi ma kullun ƙara kuɗin sa ake saboda ma kowa ma ya shiga kuma an yi ƙarin ma ba za ma ka san an yi ƙarin ba kawai dole sai dai tankin babur ɗin kai gaya maka kawai ko tankin motar kai gaya maka muna wata rayuwa kamar ba mu da wanda za su shugabance mu duk wanda ya shugabanci mutane bai yi mutane adalci ba kuma bai ba hanyar da zai sauƙaƙa wa mutane ba manzo Allah ya faɗa Allahu man tawalla shay'an min umuri ummati fashakka alaihim fashkukillahumma alaihi ya Allah duk wanda ya jibinci wani lamari na wannan al'ummar tamu ya tsananta musu Allah ka tsananta masa in ji annabi bayan ci gaba kukan ya yi yawa damuwar ta yi yawa ga ba karatu yau ‘ya'yanmu sama da wata uku hudu kusan biyar ‘ya'yanmu ba sa zuwa makaranta kusan ana neman rabin shekara ƴaƴan ba sa zuwa makaranta amma fa an ce su tafi bal kuma an ziga su an ce su je gidan sinima an ce su tafi gidan biki an ce su tafi amma makarantar boko da za su zauna a ba su ilimi su zama wayayyu su taimaki ƙasa su yi ilimi babu tun daga jami'a har zuwa nazari school babu an rasa wanda zai fito ya zai magana in har akwai yadda za a tsara wa mutane su rayu su ya makaranta ba su da haƙƙi ba za a musu tsarin su rayu ba in aka ci gaba da zama a haka shekaru masu zuwa nan gaba za a fudda generation ne na wasu jahilai kuma babu bala'in da ya wuce rashin karatu shi sa a yanzu a iya lissafin da muka yi da binciken da muka yi a yanzu a iya ɗan zamanin da ake yi an samu mace-macen aure ya yawa sannan an samu yawan fadace-fadace tsakanin yara matasa saboda kullum suna zaune a gida kuma an rufe kasuwanni a wasu wurare sannan da sace-sace ya yawa wani ya nemi kanwarsa wata ta nemi yayanta saboda kullum suna haɗe a gida ba sa zuwa makaranta an shiga 'yan makarantun da ake duk an sassace abubuwan saboda an rufe ba a zuwa duk an sassace kayayyakin ruwan sama ya rugurguje wasu makarantun wallahi wata makarantar wallahi tallahi an nuna mana a hoto wallahi kiwon kaji ko principal ne ya dawo ke kiwon kaji a abubuwa ya ce tunda babu mutane bari ya kiwata kaji haka aka nuna mana muka gani ana ta wani comment ana mai nace ai mai laifi ba principal din ai ya amfana alƙalli iyalansa sa dan amfana kuma ya dan yi wani abu a ƙasa saboda ya sayar wasu siya suna can suna kafa dokar suna cin moriyar abun dan abin da ake turowa suna zuba shi a kawon ɗinsu mu ko muna wahala sai a zuwa ce za a yi feshi za a yi kaza sai a je a zuba wa tankin mota guda a zuba mata haifo a zo fi a feshe ko ana ɗaukan bidiyo a ce an yi feshi duk muna gani ba mun sani kar ku ɗauka ba mu gane ba mu sani ba duk mun sani bari mu dan daga kafa kadan Allah gyara mana halin mu wallahi duk dan Najeriya mala yana cikin damuwa yana cikin bacin rai kuma wani abun wallahi kai nan zan baka dama za ka yi ta lissafa daga nan har asuba kawai mu mun san Allah ne yake kare mu kuma Allah ne yake ba mu abin da zamu ci da abin da zamu sha amma dai akwai abin tsoro ga duk wanda ya shugabanci mutane a cikin wannan yanayi bai yi hanyar da zai sauƙaƙa musu ba bai yi hanyar da zai sauƙaƙa musu fa kaifa kana nakir sai Allah ya ce mai akar makalla فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد الله مدركين سركي يتشيغ بدا تشيوا وكأي فكأي من قرية أهلكناها wannan faka'ayyin ɗin kamar ka ce fakam da yawa sau nawa ne alƙaryoyi ahlaknaha muka halakar da su a wata kira'ar ahlakna hum wannan ahlakna ha kira'ar mutanen basra da yaƙo wasu kuma ahlakna hum wahiya zalima wa ahluha zalimu na kenan ma'abuta wannan alƙaryar azzalumai ne Allah yana so ya nuna maka illar zalunci nawa ne jama'a nawa ne alkaryoyin da suka yi zalunci gaba ɗaya Allah ya halakar da su ba wai mutum ɗaya ba da suka zama azzalumai ahluha zalimuna din ma'abuta alkaryan suka zama azzalumai Allah ubangiji ya tikifar da su fa hiya khawiyatun ala urushiha khawiya ana min saqita ala urushiha Allah ya kifar da su wato ala suqufiha urush ana nufin suquf arshi sakaf ya kifar da su da rufinsu gaba ɗaya bi'irin mu'attala ai kan min bi'irin mu'attala rijiyoyi nawa da aka wofantar da su in an ce mu'attala a larabci ana nufin matruka rijiyoyin da aka rabu da su aka watsar da su mukhalla an aliha babu mutanen da za su ɗebi ruwa a rijiya wa kasrin mashid da ainihin wato benaye in an ce kas mashid imam dhahak da muqatil da qatada suka ce rafi' tawil dogayen gidaje masu tsawon gaske wanda an kayata gininsu sha da bina'ahu idan rafa'ahu a larabci akan ce gidajen da aka gyara su aka musu kwalliya aka musu fenti aka musu filasta mujassas aka yi amfani da aljissa ina suke sun rushe ina masu kwana a ciki an halakar da su albi'ir mu'attala wal qasr al mashid duka wannan malaman tarihi suna cewa duk wannan an same su a nan nan Yaman ma dogayen gidaje da aka yi da kamar duwatsu amma Allah tabaraka wa ta'ala gaba daya ya halakar da masu zama a ciki gidajen suka zama ba su da amfani rijiyoyin suka zama ba su da amfani riwaya ta zo daga abu rauk daga imam dhahak ya ce an hadhihi al-bi'r kanat bi hadramaut wannan rijiya da Allah ce wa bi'irin mu'attalatin rijiya da aka watsar da kashinta aka batta aka daina amfani da ita tana nan a hadramaut a wani guri da ake ce da shi hadura hadura mutane dubu hudu ne da suka kubuta daga azabar a wanda suka yi imani kai da annabi salihu alaihi salatu wasalam suka kubuta daga azabar Allah suka je hadar maut tare da annabi salihu annabinsu kenan yayin da suka je can gurin sai annabi salihu Allah ya masa rasuwa to shine aka ce wannan gurin hadara maut jama'ar da suka yi imani da annabi salihu suka yi tafiya tare da shi inda suka je Allah ya ɗauki ransa ya mutu shine ake ce da shi mai hadara maut to anan ne wannan bi'ir mu'attala din take abinda ake nufi ai yayin da annabi salihu ya zo wurin lamma hadara salihu mata shine hadara maut hadara salihun famata sai aka yi abbreviating ɗinsa hadara maut yani hadara salihun famat a wannan gurin to shine sai suka gina gari a gurin suka samu suna hadura hadura suka zauna a gindin wannan rijiya suka nada shugabansu suka yi ta hayayyafa suka yadu suka yi wato suka yi jama'a da yawa abin mamaki yayin da shekaru ya kuma suka da suna bauta gumaka a wurin suka kafurcewa Allah to bayan sun yi wannan kenan sun manta da abin da annabi salihu ya zo musu da shi can kakanninsu kenan sun yi rayuwa da annabi salihu to jikokin da tattaba kunnan sai suka da suna bautar gumaka sai Allah ya dada turo musu wani annabi da ake ce da shi Hanzala ibn Safwan kamar da Imam al-Baghawi ya kawo a cikin tafsirinsa Hanzala ibn Safwan suka kashe shi suka kashe shi wata rana ya je kasuwa suka kwaf suka bi shi a kasuwa suka kashe shi to dalilin wannan abin da suka yi sai Allah ya sa wannan rijiya ruwanta ya kafe sannan kuma gidaje da suka gina masu tsada na alfarma suka rurushe Allah ya yi maganinsu shine wa bi'irin mu'attalatin wa qasrin mashid haka imam bagawi ya kawo cikin littafin tafsirinsa Allah ya faɗa da yawa alƙaryoyi mun halakar da su saboda sun zama azzalimai فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد wannan ka'ayyin din a larabci kalma ce murakkaba min kafi tashbih kaf ta tashbihi da kuma ai al-istifhamiyya al-munawwana asalin ka'ayyin kenan kamar yadda Allah faɗa wani gurin wa ka'ayyin Qur'ani yana amfani da ka'ayyin wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyuna kasir a wata kira'ar wa ka'ayyin min nabiyyin qutil ma'ahu rabbiyuna kasir a wani gurin wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum anha muridun ahlaknaha Allah ya ce mun halakar da alƙaryoyi da dama Imam al-Alusi yake cewa fa ka ayyin min qaryatin mansubin bi mudmarin yufassiruhu qawluhu ta'ala ahlaknaha kenan fa ahlakna kathiran min al-qura ahlaknaha ko kuma marfu ne ala al-ibtida jumlatu ahlakna ahlaknaha din sai ta zama ita ce khabar fa kathirun min al-qura ma'anar zancen da yawa daga cikin alƙaryoyi Allah ce mun halakar da su saboda me jumla haliya daga maf'ul a halakna shine wahiyar zalima zalunci jama'a Allah ya halakar da al'ummomi fa a baya saboda sun yi zalunci ku ji tsoron yin zalunci ku a tsakaninku da shugabanninku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo hadisul qudsi yace ubangiji yana cewa ni na haramta wa kaina zalunci to kada ku yi zalunci ya ku bayi ka ci kudin wani ka ci gonar wani ka ci albashin wani ka ci hakkin wani a kasuwa ka cuci wani saboda wata mu'amala da kuka yi ka jira mutuwarka kai shi kam zalunci malamai ma suna faɗa kafin ma mutum ya mutu yake ganin sakayyarsa wallahi duk wanda ya cuci mutane ka zuba masa lokacin ido ka gani wallahi ba zai mutu cikin ni'ima ba kuma ko da ya tara fan taba sama ko Allah ya jarrabe shi da wata muguwar mutuwa ta wulakanci su ko mutane mantuwa ne da su shi kuma Allah ya tashi sakayyarsa kun manta din sai ya sakayya su kada ka zalunci wani duk yanda za a yi gwanda kai a zalunce ka da abi ka bashi a kiyama gwanda ka bi wani bashi ɗazun nan muke magana da wani yake gaya mana irin badakala da ma'aikatan filaye a ƙasar nan suke yi sai wanda Allah ya kubutar a yanka filaye a gari a ƙa'ida in an yanka sabuwar unguwa ko sabon gari gwamnati datsiyarta tana barin filaye na al'umma wannan na community ne kamar misalin kasuwa inda an yanka guri mai faɗi mai yalwa unguwa babba to ana barin filin da za a yi kasuwa ana barin filin ball ana barin wani fili haka green area kawai wannan shuke shi za a yi da ciyawi da fulawowi yara su rinka shiga suna wasanni mai son ya zo ya shakata da iyalinsa ya zo ya shakatawa wannan duk wata unguwa babba da ka sani ana bari da filin masallaci idan wurin akwai kafirai ana barin hadda na coci in kuma is predominantly na musulmi ne gaba daya to ana barin masallaci da na kamsu salawa da na juma'a tafka tafkan wurare da za a yi islamiyya da abin nan duk wasu unguwanni galiban da kuke gani ana barin wannan amma suwaye suke suke cinye wurin masu aiki a ma'aikatan filaye land sai a zo ana zagin gwamnati wani lokacin azzalumai ba su da kishin addini ba su da kaza ba masallaci ana an bayar yan uwanku sun cinye watakila mai cinyewan shi ne zai zalunci amma nan ka'ida ne inda gwamnati an yanka fili ana barin kasuwa ana barin manya-manyan titi to har titin ma yanzu zuwa suke su yanka shi cinye shi sai a zo a bar muku wani titi matsatsi wanda in mota ta zo sai ɗaya ta jira ɗaya amma rabin gidajen da suke kan wannan titin duk filaye ne wasu kawai suka zauna ko daraktan wurin ko sakataren wurin aka a kashe mu raba aka yi kaza kai har filin makabarta suke siyarwa duk settlement na mutane ba muna magana ne akan zalunci ba to mu ma akwai abin da muke yi ma'aikaci wani ma da babur yake zuwa ofis sai ya mai bugu sha uku kafin ya tafi ofis da shi saboda bala'in talauci amma ya iya a kawo masa fayil ya ɓoye fayil ɗin ya ji a bashi kuɗi a canja takardu sai ka zo ka mallaki wuri shekara ashirin da mallaka ga fayil ɗinka ga komai sai a ɗauke fayil ɗin sai a sace shi idan aka sace shi sai a je a sake sabon wani fayil bayan shekara goma da mallakar ka wani kuma sai zo a mallaka masa sai ibada kuɗi gashi fa is already allocated to somebody an riga an bawa wani ga sunan sai a ce rabu da shi kawai sai a sace fayil din sai a canja a canja komai da komai a sake ajiye wani da an zo an duba sai a gaba sunan ka bai kai kana can an barka da takardar tsiri duk wannan yan uwanka ne ba mamaki makocinka yana aiki a wannan gurin a haka yake ciyar da iyalinsa da haka yake biyan kuɗin makarantar yara da haka yake gaza shi yasa za ga rayuwarsu galiban babu albarka mutum ya ɗebi shekaru yana aiki babu haske ba ni'ima a tattare da shi yanda ka san daga kabari aka koro shi ba jin kai ba tausayi sau ana magana zalunci na wurare ne da dama yanzu mai babur nan a daidai sau ku haƙuri mai tuka mashin a daidai sau in aka ci in ba sa aka yi ba a sati ɗaya zaluncin da zai yi Allah ya baro kansa ne ya zagi wani ya ci mutuncin wani ya goge motar wani ya sa wani ya yi hadari kowa dai gashi dai da irin nasa in ka zo kan malaman makaranta su ma dai ba a cewa ko in ka je kasuwanni masu aune aune masu saidi saidi su ma ba a cewa ko in ka je gun masu tuka motoci na haya su ma ba a cewa ko in ka je kaza kashi nan dai rayuwar mu abubuwa na zalunci sun yawa saboda aka yi magana zalunci karka dauka shugaban ka ne kadai ke kai ma akwai naka babu nan dai ba yi magana ka bane kenan sai mu haɗu mu gyara duk al'ummar da ta zama tana zalunci to za ta sha wahala shi yasa kun ga gamu nan muna cikin wahala muna cikin wahala muna cikin damuwa yanzu nan duk masallaci muka zo amma kun ga duk ga takalman mu anan a saman mu me yasa baku bar takalman ku a waje ba saboda akwai azzalimi a cikin ku da zai zo ya dauke shi ka je kai kuru ka sayo takalmin ka na 2500 wani ya zo ya ajiye maka slippers din 150 ya share na 2500 ya tafi wallahi kuma ba mamaki sai kuɗe kuka yi sallah da shi baka da wani abu na aminci kowa tsoro yake ji firgici damuwa in aiki ne ake bayarwa zalunci shugabannin ma'aikatu sai su da su yanzu gashi nan a ƙasa an sanar za a ɗauki 'yan sanda za a ɗauki wane ne za a ɗauki wane ne za a ɗan fawa wace ce wace ce yanzu 'yan fawa nan har slot ake bayarwa slot kai barin baka mutum ashirin kai barin baka mutum talatin kai barin baka kaza to ina sauran wanda suka cika 'ya'yan talakawa wanda ba da kafa shikenan kuma dole karba an baka ka bawa ni kai ma saboda in ba karba ban wani ne za a je a bawa arna suna can suna harkarsu suna jin daɗin su mu ko muna nan muna zaluntar kawo kanmu dukkan wata ƙazanta ta ɗabi'un su mun ɗebo mun kawo ta nan sai ka shekara goma kana neman ɗan sanda baka samu ba saboda baka da hanya ko mun cin da kai ba gudu za ka yi ba ko tsuntsu za ka zama ka tashi wajen cin gudu cire ka zansu sai ka gama kwas ɗinka kana ganin za a kwas ɗinka kana ganin kaza kawai sai wani oga sai turo cikin luxurious ko cikin irin doguwar motar nan bus duk yan alfarma ne sai a sauke su kun fa gama training kun gama guje-guje satin ku uku kwanan ku ashirin da kaza sai a ce ga yaran sanata sun zo a ga yaran darata of kaza sun zo ko famsik na kaza sun zo kuna gani za a sauke su bayan kwana biyu kawai sai ku ga sunan mutum ashirin da kaza a ce duk an kore sai a ɗauko sunan waɗannan ɗin sai a sa ku a sallame ku ka sha gudun banza an yi gwaje-gwajen jinin banza har da fitsari da kashi duk ka ba su duk a iska bai da amfani duk haka ake a ƙasa ba haka bane kai وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا الله فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا so za mu tsaya anan insha Allah mu magana akan wannan zalunci din insha Allah wani sati kuma za mu dora a falam yasiru aya ta 46 kenan abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuɓin harshe muna neman Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh